والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yabo da godiya da kirari sun tabbata ga Allah maɗaukaki wanda ya ba mu ikon saduwa a cikin wannan yammaci na biyu ga watan sha'aban hijiran annabi sallallahu alaihi wasallam shekara 1447 abinda yake nuni da azumi fa sauran sati uku saura kiris muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya nuna mana shi da alkai wanda ya zo daidai da 21 ga watan 1 shekaran 2026 don ci gaba da karatu a cikin wannan littafi mai albarka littafin kulukul mu'min wato littafin ɗabi'un masu imani a wannan masallaci na masjidu ibn taimiyya a wannan gari na azare a bakin asibitin fusa muna roƙon allah maɗaukaki ya datar da mu cikin abin da za mu karanta a ladaninmu malam shehu ya samu accident jiya na je na duba shi a asibiti ya ji ciwo a kayi idansa ya kumbura hancinsa ya an toshe yana zubar da jini ina masa addu'a Allah ya sa kafara ne Allah ya bashi lafiya mala yace al-kasisatul kamisa al-waqi'iyya yace abu na biyar da ake so mutum ya kiyaye kafin ya zama mai cikar ɗabi'a shi ne alwaƙi'iya. Alwaƙi'iya ce huwal maujudu fi ɗabi'a, wani abu ne da ake samun shi a cikin ɗabi'an mutane. Kullum ma yudraku bil hawasi. Duk abin da yau da gobe ne take tabbatar da akwai shi sai wani ya zo kare tashi. shi. ko sabubuwa suna na a cikin duniya suna na a cikin rayuwa yana faruwa to amma sai a samu wasu suna ƙoƙarin sai sun tunkuɗe shi sun ƙareta shi malai cewa hazil akulaku laisat kuyalan au auhaman yace ba wahami bace ba kuma abu ne da haka kawai ake kwakwalwa take laya shi ba akwai abubuwan da kwakwalwa ta rinka laya su ta rinka tsara su kuma babu su ya ce to wannan ba haka yake ba la asara lahu fil waqi'il mahsus ba abu ne wanda za a ce ba shi da gurbi ba a cikin abubuwan da suke faruwa na yau da gobe wala sha'ala lahu bil afradi wal jama'ati kuma ba abu ne wanda za a ce ya ta'allaka da ɗaiɗaiku ko kuma taron jama'a da yawa ba kama na rahu fil akilaki inda ruma ta ce kamar yadda muke kallo a cikin ɗabi'u na rumawa da rumawa da mutanen asia da wasu mutane a duniya suna kora samuwar wasu abubuwa da mutanenmu ma a nan misali na rumawan akwai wani malami a ƙasar rasha yana karantar da yara a aji shi yana da aƙidan ba Allah ne sai yake so a cikin karantar wanda yake rike gina yaran akan cewa kawai ba Allah sai wata ran ya shiga aji sun yi darasi da yara sai yake so ya gwada musu haka sai ya nuna allo ya ce ne wannan aka ce allo ne na karatu wanda ake rubutu a jiki ya ce ya nuna kujera me wannan aka ce kujera ce me wannan benci ne me wannan window ne me wannan kofa ne me wannan chalk ne me wannan dosta ne sai ce to gashi duk wayan abubuwan da ke akwai su ga su mun gansu sai ce to Allah ma da a ce akwai shi da mun gan shi akwai wanda ya taba ganin Allah aka ce a'a tun da aka yi duniya dama ba wanda ya taba ganin Allah la mala'ika wala annabi ba wanda ya taba ganin Allah shi yasa cikin Qur'ani annabi Musa da yace zai ga yace yana so ya ga Allah Allah ya ce masa lan tarani ba ka taba gani ba anan dai a duniya ba za a ga Allah ba sai dai a aljanna aljanna Allah ya ce wujuhun yawma idin nadira ila rabbiha nadira su mutane a ranar alkiyama za su ga Allah su ga Allah ido da ido za Allah ya ce ganin Allah ya fi shiga aljanna daɗi to sai yake kokarin korewa yaran yace tun da akwai Allah da an gan shi tunda ba wanda ya taba ganin sa to babu shi a cikin yaran akwai yaran akwai wani yaro wanda yana da kaifin kwakwalwa kuma iyayensa sun karantar da shi samuwar Allah ya san akwai Allah to da malamin ya kawo irin wannan wasu hujjojinsa na hankali sai yaron shi ma ya bashi nasa da daga hannu malamin ya ce to ya ce in malam ya yarda ni ma ina son nawa tambaya ya ce to ya masa tambaya sai ce malam yana da hankali sai malamin ya yi shiru can sai ya ce masa e ina da hankali sai ce to nuna mana shi in ka nuna mana shi to kana da shi in baka nuna mana shi ba kuma malam ba shi da hankali kenan a ne yake ba shi akwai wani debate da aka yi sati biyu da ya wuce a india akwai wanda yake da irin wani akida aka samu wani musulmi ya zauna da shi suka yi mukabala babba wanda duk duniya ta kalle ta wallahi musulmin yayi fata-fata da wancan din daman ba hujjoji ne ake barwa irin wa'ina ba aya ba hadisi ka zo ka tabbatar da samuwan Allah kaga mummuna akida ce kuma abin ta kai shi ne a nan a irin su makarantu su kwalejin na akwai malaman da suke da irin wani akida wani dakta ne je na yara karatu abin da yake gwarin dora su a kai ana faɗa to wa'annan abubuwan kar mutum ya ƙaryata wani abu da irin wannan tunani na hankali akwai abubuwa haka da dama da suke faruwa misali na taɓa jin wasu suna musu a kan garin nan azare wani ya ce ai idan ka yi idan ka je nan kano ma ko kaduna an ka faɗa azare wani ko sunan garin bai taɓa ji ba sai wani ya tarantsuwa ya ce wallahi ƙarya ne a tun najeriya ba inda ba a san azare ba to akwai wani shi a kano ya karatu a jami'ar biyu ke ya je shi ya digiri ya masters sai wani ya tambaye shi ce a zaman ka na kano ka haɗu da mutanen da suka ce ba su san azare ba ce wallahi in ka je sai daga ce kai dan bauchi ne amma su ba su san azare ba amma sun san bauchi to kaga shi wani yana kokarin kare ta zancen kuma akwai shi ko akwai matsaloli irin na su samuwan aljanu shekarun baya an samu malamai ne zaka samu suna karantarwa suna karatu su ce ƙarya ne babu aljanu ko kuma aljanu ba su magana a jikin ɗan adam ta rantsuwa suna cewa duk wanda ya ce ya yi magana da aljini ma ya zama boka suka yi ta yi yanzu sun yadda tunda a cikin gidajensu sai ka samu mutum matsalar ta sami yassa ko wani mai dagi a kan irin wani wataran sai yassa ta kwanta bacci kawai da ta tashi wani zobe ne a hannunta an saka zoben zoben har ya tsatta kumbura kamar ta fashi aka zo asibiti aka ce sai dai a yanke hannu amma bayan da za a yace aka kira masu rufiya da suke rufiya aljani ya tashi sai ce shi yasa aka ce to cire sai ya zare shi da ya tsanta sai dai a yanke shi kaga akwai wasu matsaloli da suna nan suna faruwa karka karyata su akwai wani miji matarsa tana da aljanu sai rika cewa ƙarya ne ƙarya ne taron ya shiga cikin bayan kyaure aljini ya kama shi ya sa shi a bayan kyaure ya taɓa masa ta dukansa aka zo ba kowa akwai masu cewa babu mala'iku yanzu a social media in za ga wani ya ɗauko abu rubutu ya rubutu ya ce ana cewa wai akwai mala'iku a gefenka na dama da gefenka na hagu suna rubuta ayyukan kyakkyawawa da muna na ce to ya aka yi tun da nake ban taɓa jina ban gari mala'ika ba kalmomi ne na kafirci ayoyin qur'ani sun faɗa hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam sun faɗa imani da shi wajibi ne amma sai kaga ana kokarin kawowa hankali ko irin su azaban kabari manzo Allah ya tabbatar akwai abubuwan da su faru in an shiga cikin kabari sai su rika cewa to dan wannan kabarin ta yaya mala'ika zai shiga duka wannan sai mutum ya fita a cikinsu shine abin da malam yake faɗa to a yankin ƙasan rumawa da ƙasan su rushiya su china suna ta ƙoƙarin kawar da addini a cikin al'amura malam ce bal innal mu'mina muɗalibin biha a'a mai imani shi yana neman wa'ina abubuwa ya tabbatar da su yace musabun ala fi'liha akwai wasu abubuwa da aikata su za ma a samu lada mu'aqibun alatar kuha in mutum ya bar su kuma zai samu zunubi wa qad shahada al'alamu akhlaqu salafina yace wannan an samu shawahid shaidu a duniya a kayan ɗabi'un waɗanda suka gabace mu walam yunkarha ahadu ba wanda kuma yi inkarin abubuwa lal qudama walal mahdufuna minhu mutanen da suka gabata da can ba su karyata ba da kuma waɗanda suke a yanzu in kana so ka zauna lafiya a cikin kyawun ɗabi'a shi ne karkace ka san komai an zo ana faɗan abin da baka da ilimi a kansa kai shi ka zama mai ƙarancin jidali karkace komai sai an yi yadda kake so ina daga cikin kyawun ɗabi'u kamar yadda za mu ji a gaba mutum ya zama yana da ƙarancin saɓani karancin saɓani kare zama tsakaninka da mutane kowa kuna saɓawa ba a san haka sai ka kyala mutane Allah ma haka ya basu mala ya ce alkasisatu sadisa almisaliya kasisa ta shida a sadisa ya ce akwai almisaliya almisaliya shine yin wani aiki ya ce a sa'ayin kamal yin wani abu don ka samu cikar kamala ya ce wa kalakul islami amatan ta tamayyazu bil misaliya ɗabi'un musulunci gaba ɗaya tana rarrabewa a kayan wato yin wasu ayyuka don ka samu kamala wa ajilal akalakil islamiyya allati yattabihu fiha al-misaliya kulkul isab daga cikin abin da yake fito da shikan kamala akwai ɗabi'ar isar shi ne kana jin ishirwa sai ka ga wani wanda ya fi ka jin ishirwa sai ka ɗauki ruwan ka bashi kai ka nemi wani ka sha sahabban manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ran da aka je wani yaƙi ina jin yaƙin uhud ne ranar da aka kashe sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sama da mutum saba'in wayansu an musu jina-jina ka ce wani guda ɗaya ya ga kawunsa yana ta nishi yana neman ruwa ya ɗauko ruwan zai bashi har ya ɗago shi zai bashi shi ma sai wani ya hango ruwan shi ma yana ƙasa cikin jini sai ma shi ma ce ah ah yana son ruwan sai kawun nasa ya ce a'a ba ni ba wancan ya fi ni bukata yayye ya sha yaƙi tafi zai ba wancan ɗin shi ma sai wani ya motsa yake neman ruwa shi ma sai ya ce kai masa ya tafi zai kai wa wancan na ukun ya je kan na ukun sai na ukun ya rasu sai ya dawo zai ba wa na biyun shi ma sai ya rasu sai ya dawo zai ba wa kawun nasa shi ma sai ya rasu a gani shi ne Allah ya ce wa yi usiruna ala anfusihim walau kana bihim kasasa sukan fifita su ba wa wani ko da suna da tsananin bukata akwai wani cikin sahabbai aka ce yasa aka dafa naman kai a gidansa da aka dafa aka sa a kwano sai ce akai gidan wani sai aka kai gidan wanan shi ma da ya je da aka kai masa da ya karba ya gani sai ce tab su wani sun fi mu bukata sun daɗe ba su samu nama ba a kai musu ko tabawa ba a yi ba aka ce sai da kwanan ya kewaye gida bakwai sai ya dawo gidan farko sai suka aika aka kira aka ce daga ina aka kai maka kai na, na, shida ko na bakwai ya ce daga duka za kai fa daga duka za duk sai da aka tara su sai aka raba shi daidai da daidai kowa aka ba shi tafi da shi gida kaga wannan ai abin da muka rasa kenan wallahi wannan muka rasa shi yasa muke ta shan wuya shi yasa addu'o'in mu ba su karbuwa me dalili shine mutum dubu ɗari a aljihunsa wani yana neman naira ɗari biyu ya siya tarugu sai ya shiru ya rabu da shi wallahi sai ya ta taya ka jaji sai dalili ya faru wannan tsakanin mata da miji ya haka ake kaga ai dole a shawo ya ai akwai abun za ka ji takaicin irin wana wanda ana faɗa a nan a asibiti aka kawo ta mata ba ta da lafiya bayan da take za a yi mata aiki ana neman kuɗi mijinta ya tambaye ta kuɗi ta ce babu ya fita ya je yana neman kuɗi ko ina zai je samun kuɗi ita kuma a nan har tara su da aka zo a jikinta ma an samu kuɗi ya fi dubu ɗari da hamsin kuma kuɗin duk da za a yi aikin aka ce bai fi dubu talatin ba me amfanin su ita sai dai je san yadda zai sha wahala ya nemo aga wana matsala ne matsala ce halin da ake ciki kenan shine Allah ce wa yusiluna ala anfusihim walau kana bihim kasasa yace wal misaliya wadahatun fi kulqil afwi was-safi ita wannan yin aiki don samun kamala tana nan a bayyane a cikin ɗabi'un yafiya a cikin ɗabi'un yafiya da yin afuwa in kana tare da mutane ciki ɗaya kuka fito makwabtanka ne abokanka ne sai kun samu matsala da su saboda duk wanda ya zo yake so sai kayan da yake so in baka yi ba ta sai ya kulle ka ko ko ya ma wani abu marar daɗi misali yau da safe wani yana gaya mu mata ne da shi sun haifi 'ya'ya wajen hudu sai ta faɗa masa wata kalma ya sake ta har ta je wani gida ce aure auren bai zaunu ba ta dawo tana bin har babansa akan ame ta shi kuma yana cewa abin da ta gaya mar ba zai taɓa yafe mata na ce me ta gaya ma ne ya ce ce mun ta ce ita ta gane mana ba ta son ta ita ma ku tun da umana ba ta santa ita ma ba ta santa shi kuma dalilin da ya sauke to yanzu kuma ta gane kuranta ta dawo tana ta bada hakuri har umman nasa ma ta yabe mata to shi dan me yasa ba zai yabe mata ba ai ba zai yi ba ai a in zaka biya abubuwan da za a ma wani ya ga ma abin da za a masa aka masa wallahi mutuwa zaka wallahi saboda bakin ciki sai ka mutu abin da ake yi kawai abin da ya wuce ya wuce akwai wani cikin magabata da ya rasu wani ya yi mafarkin shi cikin babi na karatun musulunci akan yi mafarkin salahan bayi sun rasu a ga matsayin da suka fitaka sai wani ya ce masa kai da kaje lahira ya ka gamu da Allah ya ce na gamu da shi ya ce mun wane kai daman abu ya faru tsakaninka da mutane cewa kake abin da ya wuce ya wuce to ni ma abin da ya wuce ya wuce wuce ka shiga aljanna ba shi kenan ba ka huta shi wannan na ce masa ka yi haƙuri ka yafe mata ai ta gane ai abin da ya sa aka gidan kurkuku kenan ko an kai mutum ya gyara halinsa in ya dawo sai a bashi Allah ta'ala madaukakin sarki ya ce wal kazimin al gaida wal afina anin nas wallahu yuhibbul muhsinin Allah ne ce wasari'u ila magfiratin min rabbikum ku gaggawan neman gafara da aljanna wa jannatin ko da aljanna sai lissafo waɗanda suke za su samu wannan ya ce walkazimin algaisa a cikin masu samun aljanna akwai waɗanda suke cinyewa fushi a ma abin takaici sai ka cinye ka nuna kaman baka ji ba eh wal'afi na anin nasu in an ma ka cinye baka mai da raddi ba baka ɗaukan sa ba to in baka yafe ba kuma akwai hisabi sai ka ce kuma ka yafe bayan ka cinye fushi ce wallahu yuhibbul muslimin lalle Allah yana son masu kyautatawa sune waɗanda an musu ba daidai ba suke yafewa manzo Allah cikin hadisi yace kullu bani adama khata'un duk ɗan adam da ka sani mai kuskure ba wani wanda yake daidai Allah ne kawai daidai wa kullu yace wa khairul kada'ina at-tawwabun mafi alkhairin masu kuskure kuma sune masu tuba wannan ayan cikin tafsiri malamai suna kawowa kissan Umar dan Abdul Aziz kamisul khulafa'ir rashidin khalifa ne na musulunci ranar juma'a yayi wanka ya sa farar riga zai wuce ya shiga masallaci ya hau kan mumbari ya kudubar juma'a sai yana so ya wanke hannunsa ya taba wani abu sai ya kira wani bawansa ya ce zuba mun ruwa na wanke hannuna sai yake zuba masa ruwa yana wanke hannunsa shi kuma bawan wani abu ya ɗau hankalinsa sai waiwaya da ya waiwaya kuma yana zuba mara ruwan sai kwaro mara ruwan gaba ɗaya hannun rigarsa da wuyar rigarsa duk ya jike mashi kuma shi ne shugaban ƙasa lokacin da bawan ya dawo sai ya garansa ya ɓaci ya kunnu fuskarsa ta cika da fushi sai bawan ya sauri ya karanta mar wannan ayan ya ce wal kazimin al gaida ya amiral mu'minin da masu haɗiye fushi sai ya ce na'am ya ce to na haɗiye fushi na take saki fuskan shi sai ya sake karanta masa ci gaban ayan ya ce wal afina anin nas da masu yafewa a mutane ya ce ka je an yafe maka sai ce wallahu yuhibbul muhsinin Allah yana son masu kyautatawa yace daga yau kai ba bawa bane ka zama da ka ji na in taka kawai sai juya ya je canja riga mala ya tafi sallar sa kaga laifi yayi amma ya jawo har anci ya samu saboda aiki da aya kaga haka muke so haka ake so ai wallahi akwai mutane da yawa da suke tarwatsa iyalansu saboda rashin yafiya ko akwai wanda yafe masa zaki ko wanda in ka san mai haɗa ma wuta ne da fitina za ka iya fita a sha'aninsa amma ka yafe mar saboda gobe ko ba haka ba da ko wani ka yafe mar yau ka yafe mar gobe in ya rinka maka kuma sai ya kai ka kasa shi sai ka tare shi amma dai ka yafe masa umma dan Abdul Aziz ake hakaito a wannan wakala ta'ala madaukakin sarki yace wa in aqabtum bi wa in aqabtum fa aqibu bi misli ma uqibtum bihi wala in sabartum lahuwa khairul lisabirin ya ce in aka muku wani abu marar daɗi idan kuka dage sai kun rama ko ku rama daidai da abin da aka muku ya ce wala yin sabartum lahuwa khairul lissabir inda za ku yi haƙuri ma to ya fi alkairi ka ce kowa ya maka kan kara na rodi za ka masa ko da na itace ake cewa nun sai suna cewa na rodi ba a haka wannan ayan ta sauka ne akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka ce ranar da aka je yakin Uhud aka kashe mashi Hamza aka farka cikinsa aka cire hantarsa aka yi gunduwa-gunduwa da shi manzala da ya gan hawaye zubo a idanunsa ya ce sai ya kashe mutum saba'in a kan Hamza shi ɗaya shi ne ramuwar Hamza shi ne Allah ya saukar da wani aya ya ce in za ku rama to ku rama daidai da abin da aka wato ɗaya aka kashe ma to kai ma kashe ɗaya Hamza ɗaya ne Allah ya ce in kuma ba za ka ba za ka da za ka haƙuri ma ya fi alkaini manzo Allah ya ce na yi haƙuri bai kashe kowa ba sai bari to kaga haka ake so haka ake so sai manzo Allah ya bari to wannan ayoyi sun sauka ne akan mu zama masu yafiya an maka ba daidai ba wa qala ta'ala madaukakin sarki yace walaman sabara wa gafara ya ce lalle duwanda ya yi haƙuri kuma ya yafi inna zalika lamin azumin umur wani ya fahimta daga cikin manyan al'amura da ake samun lada mai nauyi da matsayi a gun Allah ka yi haƙuri in an maka ai zancen ka yi haƙuri ya ƙare tun da Allah maɗaukacin sarki sama da sau saba'in ya ba da haƙuri a aljanna a manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin alƙur'ani sama da sau saba'in ayoyin da aka tattara wa inda suke umarni da ai haƙuri. Mala ya ce wa fi haza dar'un lisayi'ati bil hasana. Ya ce a cikin wannan akwai tunkuɗewa mummunan abu da kyakkyawa. In an maka mummuna kai kuma ka yi kyakkyawa. an yi maka mummuna kuma kai kai kyakkyawa Umar ɗan Abdulaziz ɗin nan lokacin akwai magabacin shi baffan shi ne Suleiman ibn Abdul Malik aka ce akwai wasu da suke zagin kalifan a lokacin kowane zamani an samu za ka samu wani su aikinsu su rinka tsinewa gwamna suna tsinewa shugaban ƙasa su kullum kurakuran wa'inan suke kallo su ba sa ganin na kansu sai su ta zagin shugaban ƙasa to shi sai ya sa aka kamo su in an kamo su a lokacin in ran shugaban ƙasan ya ɓaci sai ya ce duk a kashe su ya sa sare su saboda suna cin mutunci to shi umar dan abdulaziz sai yake wa shi baffan nasa yake masa inkari yake cewa a'a gaskiya fa ba daidai bane ba dan mutum ya zage ka karin ka kashe shi yace to me zan masa yace ko dai ka yafe masa ko kuma ka rama zagin ka yace wannan shine adalci wata ran da, da, wani mai zagin shugaba aka kamo shi da aka zo sai ya ce a zo da umar dan awalaji aka zo da shi aka ce maimaita abin da zai faɗa ya faffaɗi zagin ya ci ciwon shugaban ƙasar mutunci sai ya ce to me zaka ce ya ce eh kai haƙuri ko kuma karama haka ya ce mar sai ya ce ba zai yi ba ya ce a sare shi aka sare shi wanda ya sare shi umar dan abdulaziz ya fito shi ma ya fito shine shugaban sojoji na ƙasa baki ɗaya sai ya ce wa umar ɗan abdulaziz ya ce yanzu kai kake faɗa wa shugaba cewa ya haƙuri ko ya rama shi ne hukuncin wannan ya ce i ya ce ba ka tsoron idan ya bani umarni ya ce in sare kanka ya ce yanzu in ya ce ma ka sare kaina me za ka ya ce sarewa zan yi ya ce ta ce lalle kawai sai wuce rabu da shi ka san da shugaban ya zo shi da zai rasu sai ya rubuta wanda zai zama khalifa a bayansa Umar dan Abdul Aziz din ga kannansa kowa ya sa rai amma sai ya dauko dan wansa ko dan kaninsa ya bashi da aka zo aka bude takarda shine sai ya zama shine shugaban kasa aiki na farko da ya fara yi sai ya kira wani wani wani soja da yake kallon sa yana sallar dare yana yin ayyukan kirki ya kira shi ce daga yau kai ne shugaban sojoji kai kuma na cire ka yace wanda ya kawo din yace ka san me yasa an sa ka yace a yace ina maka kallon kai mutumin kirki ne kana sallar dare kana wasu ayyukan kirki shi yasa an jawo ka yace kai kuma ka san me yasa an cire ka yace yace a yace saboda nayi wa shugaban kasa wa'azi na ga mar gaskiya kai kuma kana cewa da zai baka umarni a sare kaina da sare kaina za a yi kuma ban yi komai ba da ce shi san ce ne ka ka gani to haka ake so ya ce wa min ajabi ma qara'atu fi misaliya al-ihsasi bil akarina malam yace daga cikin abin da na karanta akan misaliya din nan fifita bukatun waɗansu akan naka ya ce an na rajulan ta zawajen ra'atan wani mutum ya auri wata mace falamma da kalat alai yayin da aka kawo masa ita gidansa ra'abi haljadara eh sai ya ga aljadara a tare da ita jadara ɗin shine maruru ne a jikinta cikin jikinta da ta bude sai ga wani maruru akwai mutane da yawa za ka samu wasu suna da wasu matsaloli a ciki ba sa so a gani shi yasa ma in mutum ya rasu ba a so wani ya wanke shi da ƴan uwansa wani akwai wani kullutu a jikinsa wani akwai kari wani akwai mukunan tago idan wani ya je ya gani sai ya zo na faɗa wa yansu amma in ɗan wanka ne mai hankali ya kaga ba zai faɗa muku sai a wanke ka a kai ka lafiya da irin wannan ne mata ba sa so wadda ba sa yi da ita talaka su aikuwa an je aikuwa wata tana faɗa-faɗe da yi ka toɓara wasu har bayan gida suke yayin aikuwa to in wata ta zo sai in ba ta son ki sai ta rika gaya wayan su aiku ba sa so shi sa ka ba ta taɓa yadda ka ɗauko mata wadda ba sa shiri ba ta ce a'a ni dai a kira min wanci to dalili kenan saboda ko da wani aibu ya fito za ta tare mata shi wannan da ta buɗe jikinta matar shi ce sai ya ga wannan fakala sai ce ish ta kai tu aini ya ce a ni fa ido na ciwo yake sun makala wata ran kuma sai ce da ita amiyat aini ai idan na sai ce yanzu baya gani ma ya zama makafan da gangan saboda hankalin ce kwanta ai da wannan ne mutum baya so a ga tsaraicin baya so me dalili tsaraici ne to sai aka zauna aka aka ce fa ba da 20 na sana matat suka zauna bayan shekaru 20 sai ta rasu walam ta'lam annahu basiru ita bata san yana gani ba sai rika nuna baya gani fakila lahu fi zalika sai aka ce da shi game da haka me yasa kai haka faqala sai ce karihitu ayyahzuna ha ruqyati lima biha yace ina kyamar ne a ce ta ji bakin cikin na ga matsalar da take da ita na ga matsalar da take da ita za ta ji zafi ranta ba zai yi daɗi ba shi yasa ni haka wakila lahu sabaqtal fitiyan aka ce kai wa mutane lata kauce su a ɗabi'a ta bangaren nan asan haka ake faɗa bahaushe na cewa wai ka ji ka iji ka gani ka igani ko ba haka ake so ba komai ake faɗa ba ba komai ake nuna an ji ba ka zama kurman ganga akwai wani daga cikin magabata aka tambaye shi aka ce wani aiki ne kake tsammanin za ka shiga aljanna a kansa ya ce wallahi wata mata ne ta taɓa zuwa ta ce don girman Allah ka aure ni ya ce idanta ɗaya kuma mummuna ce na aure ta ya ce wallahi ita ba abin da take so sai zauna a kusa da ita muna ta ni kuma ba abin da yake takura mun nake jin kunci irin wani shi haka muka shekara goma sha biyar da ita sai ce sai ta rasu ka gane ka gani dauriya ba ka gani to yace shi yana tsammana cikin ayyukansa wani yana cikin aikin da Allah zai iya gafarta mana kan shi to mu yanzu mun dage komai sai wanda muke zo muke zo in baka samu abin da kake so ba yanzu yanzu za ka yi fata fata ko za yi ta mamagiya kuma ba za ka ji ba shine abin da yake faɗa a nan yace wal misaliya fil hilmi naraha fi hazal mawqif yace fifita kai fifita wani akan kanka ta bangaren aiki yace zamu kalle shi a irin wannan wuraren ila lil ahnaf ibn qais al ahnaf ibn qais wani ne daga cikin tabi'ai mutum ne abidi akwai sallah akwai azumi akwai jihadi akwai karatu akwai aiki da karatu ya shahara rubutunsa a cikin istoshi yana da yawa al ahnaf ibn qais aka tambaye shi aka ce mimman ta'allamtal hilma ko hilmu wai juriya kan da dauriya yana da tsananin juriya da dauriya aka ce wai abun wa ka koyi wannan tsananin dauriya da juriya Allah ce min kaisu bin asim yace daga wani ne bawan Allah kaisu dan asim ila yace ma balaga min hilmi shi yaya tsawon juriyarsa yake qala al ahnaf Ahnaf ibn Qais yace bainama huwa jalisun fi darihi ai wata ran yana zaune a gidan shi is atat jariyatun lahu wata kuyangarsa sai ta taho bisufudin alaihi shawa'u da kwano na suya kwanan da ake suya a cikin kwanan akwai mai tafasasshe ta zo ta ɗauko za ta wuce fasa katar sufudu min yadiha ta zo za ta wuce sai kwanan da mayin suka subuci a hannunta fawaka ala ibn sagirin lam wani ɗansa kawai sai abin ya ci ba a kansa tafashashen mai da tafashashen kwano da aka ɗauko shi a kan wuta sai kife a kan yaron fama ta hali yaron wala mutuwa yi saboda wannan halin da ya shiga sai ya mutu wani abu ba daɗi fakafatil jariyatu kaufan shadidan wannan yarinyar sai hankalinta ya tashi tashin hankali mai tsanani da shi kaisun ya ga kaisu bin asin ya gani ya ce faƙala laha kaisu sai kaisu ya ce da ita lata kashi ya ce karki ji tsoron komai wani ai kaddara ne ya ce an ki hurratin liwajihin layi ta'ala bai wasa ce ce ki je ki na ‘yan taki ke ‘yantacciya ce don Allah, laifi ta yi fa na kisan kai ba. Akwai wasu abubuwa haka suke zuwa in sun zo bayan da ka iya da su. In suka zo bayan da ka iya da su, sai dai haƙuri. Ni ɗin nan ‘yan watanni da suka wuce, ina da ‘ya'ya, ina da ‘ya'ya maza goma, a cikinsu guda ɗaya ya fi kowa shakuwa da ni, ƙarami ne mai shekara hudu zuwa biyar. ya fi kowa shakuwa da ni kullum tare zai zo mu karya koyaushe yana jikina su sauran ƴaƴan suna shayi na suna tsoron amma insha Allah bai sa masa in na zo na zauna sai zo sai ya shiga tsakani ya zauna haka yake wani sa'in da asuba muna fitowa da yara sallah sai ce sai ya ji dan shekara hudu ne sai mu taho shi yaron ranar ma tare muka karya da shi tafi makaranta wallahi ina aji aka mun waya aka ce yaron nan fa mai tabare ya kaɗe shi cikin angon ba aike su wani gida kawai mai tabare ya zo a guje ya bi ta kan yaron ya faɗo a kansa aka ce ya kaɗe shi suna asibiti da na ji asibiti ina zuwa an samu yaron ya rasu wallahi yau ma mahaifiyar yaron nan sai da ta mun taɗinsa ta ce yaron nan fa ni gan nake kamar bai rasu ba kuma ya riga ya rasu kawai abin da ne na zuwa asibiti karɓarsa ne shi a cin da ya rasu sai a ban aka ban muka tafi gida ce amar wanka aka so likafani na sarka lokacin sallah da za ka sallace shi aka ji aka bude shi to wanda ya yi kawai zuwa suka yi gabana yan tabaran gaba ɗaya da ciyaman ɗinsu na musu nasiha ce ana faɗan kuna gudu kuna yin ba daidai ba ce kai azumi ya hau kanka ba ku ji tsoron Allah ku kiyaye haƙƙin mutane wasu na kusa da ni sun yi ta faman kokarin sai an kai charge office sai an kira yan sanda sai an yi kaza ce to me za a yi in an je ma yaron da ya rasu aiki ba abin da za a yi banda ko a bata muku lokaci wani wanda ba abin da zai muku ya bata muku lokaci ya bata muku rai wallahi kawai na masa nasiha ya tafi to ni ma na daɗe ina jin zafin rasuwan to amma ya za ka yi in abu ya riga ya faru to sai ka yi haƙuri kwai nan kabiru bakin asibiti cikin satin nan shekaran jiyan can ina matar shi ta ji ini tana kan mashin aka yi karo da ita da kan da ta tayi ta tafi gida ta je gida ba jima ba kawai ta fara bayan ta kama ciwo ta fara mai tsukuku kafin a je koyi na ta rasu wallahi malam ta rasu a ta ce wanda yana faɗan alkhairinta da kirkinta duk gidansa ba mace mai kirki irin kowa maƙotanta da 'yan uwanta duk sun shaida haka to irin wani abin idan ya zo karka yi hauka karka yi wauta ka gani za a irin wani wanda bai gane ba wani sai ya ce a tafi charge office a tafi kotu a tafi ina a'a inda ganganci kamar yanzu wanda ya kaɗi malam babani barde ko ba wuta ya zo ya ɗebe shi ya kashe shi ko ba haka ba saboda wannan gangancin da ya yi muka ce ba za mu yadda ba sai an bi haƙƙin abu ko ba haka ba wannan yana da kyau ma wani abu haka waki irin wannan wanda aka kawo misali abu ne su ce fada akan yara ya rasu to ka nuna jarumta kai hakuri zaka samu babban lada a gun Allah kuma shikenan ka huta da wata wahalar ma to haka ake so akwai wani daga cikin magabata da na taba karanta tarihin shi a zauren gidansa yake na karantar da mutane ɗansa yana waje faɗa ya haɗa shi da wani kawai sai wancan ya ɗauki wuka ya lima masa a ciki ya kashe shi ɗan makota ne ya kashe masa da aka zo aka gaya ma an kamo yaron gashi aka zo da shi gaban ubansa ya masa nasiha ya mar faɗa a ƙarshe ya ce a je a shirya yaron a wanke shi a nemi likafani a ɗinka a saka masa sai a kira shi su musalla karatu ake masa aka ci gaba da karatu wallahi ba a tsaya ba ci gaba aka yi da karatu kuma haka ne ya dace eh na'am na'am na'am Allahu akbar kuma kamar sallah Allah to haka ake so ka gani haka ake so saboda kar ka yi abun kunya abu in ya riga ya faru ka zama mai zuciya da faɗi ka ɗauke shi za ka samu babban matsayi imam muhammad ibn hanbali yana gaya wa ɗan shi yana ce masa ni na fi so ka riga ni mutuwa in ka riga ni mutuwa na ji damuwan rashinka Allah zai sa babban lada a mizani na to na fi so ladan ya shiga mizani na akan kai na mutu ka shiga naka haka imama barkiya ya bada Allah ya musu rahama shine ya kawo wannan misali ya yanta baiwar yace wa hadha mislun misali fil judi was saka yace ga wani misalin kuma a wajen kyauta da alheri yace kana kaisu bin sa'd bin ubada radiyallahu anhu kaisu dan sa'd dan ubada Allah ya kara mishi yadda ya ce minal ajiwadin ma'arufina yana daga cikin masu kyauta waɗanda aka shaida aka san kyautarsu ya ce hata ina humar da maratan ya ce har wata rana ya yi wani rashin lafiya fasta buɗa a ikiwana hufil iyada sai ‘yan uwansa wanda yake mu'amala da su suka yi jinkiri mutane ga ba sa zuwa su gaishe shi bai gawa na ba bai gawa na ba ka san wannan muhallin yana da kyau shi yasa ji ana gaya mu malam shehu ya yi hatsari ai kama hanya ne na ji asibiti na gaishe shi akwai daɗi akwai kwanciyar hankali a gane mutum ba shi da lafiya ka je ka gaishe shi in kana yi da shi yana yi da kai in bai ganka ba to yana sanafa kuma ba zai ji daɗi ba haka in an yi mutuwa wata mata a gidanmu ɗan wata ta rasu matar babana ne na je taziya amma sai ban shiga na sa an kira ta na mata taziya ba sai bayan abin ya wuce ta ce ai kowa ji mun taziya akan ɗan wata kai ne dai ban ganka ba na ce kin ga kuma na je kaza kaza kaza ta ce ni ban shaida ba kaga abin yana ranta kenan to daga nan na dauki darasi duk wani wanda na san ya kamata in an mara zuwa zai na taka in je he mun yi gaba da gaba ce maka to sannu wallahi mutane suna jin daɗi in baka je ba kuma za ka sa musu damuwa wani ba zai faɗa ba ɗan uwan mu fulani ba sa faɗa wani yana gaya mu baban abokinsa ne ya rasu a ƙauye ne yana cewa zai je zai je zai je bai je ba har wata ran sai suka ci cibinsa abokin a kasuwa suka gaisa ce mar a ya ce wallahi ashe baba ya rasu a nan yawan taziyar ya ce in ya rasu amma ai baka je ba wallahi ya ce tun daga nan ya ce ba ruwana da kai ni kai ba masoyina ba mai dalili shine an mutuwa ubana ya mutu baka je ba kaga wannan abu ne mai kyau a kiyaye to wannan din fa bawan Allah ne mai alheri amma sai ga wani da wani da wani su wani ya ba su zo ba eh fasa'ala anhu sai ya tambaya ce su wani kuma me yasa ne ni basu zo sun gaishe ni ba faqalu sai aka ce da shi innahum kanu yastahayuna min malaka alaihim min ad-dayn ai suna jin kunya ne saboda bashin da kake bin su ai kana bubbun su bashi ne suna jin kunya su zo gaban ka basu biya ka bashin ka ba wannan bashin ne ya tare su ka san bashi haka yake ko wani ya hau a caba suna tafiya da wani za su iya ce kasuwa za mu je sai kama hanya zai fito wani mu sai ce mar kai ba ta nan zaka ba ta can zaka sai ce ai ta nan ya fi kusa ya ce to dai ka saukan a nan kai din ka bi ta nan ya ce ni ne na bi ta nan gama ni za a yi da ana gaya maka gaskiya ga kuma kana sai suka juya ka bi ta nan don kaji mutum ya ce kar a bi ta nan shi fa shi ya san abin da ya sa ba za a bi ba sau akwai wani nauyi wani lokaci ya kasa sauƙi kuma ya dame shi shi yasa ake so mutane in ba dole ba karkaci ba shi ka ce in ka je ka kwanta an kana tunawa wane na bunka wane na bunka sai ka rika jin damuwa da rana kuma ka kasa wucewa ta layi sai aka ce to ai wannan ne ya jawo fa kala sai ya ce akzallahu malan yamna'ul ikwani minar ziyara yace a Allah wadaran dukiyar da ita za ta jawo ɗan uwa su kasa zuwa abokai su kasa zuwa su kawo maka ziyara su gaishe ka sun ma'amara munadiyan munadi sai umarci mai shele yawo ya shele sanar man kana li qaisin alaihi malu wa huwa minhu fi hilli yace duk wanda kaisu yake bin sa bashi ya yafe masa daga yau babu babu bashi duk ya yafe kowa aka yi ta yawo san kila yana fada magana ta shiga kunnen kowa yace fa ma amsa ai ba a kai yamma ba hatta kusirat atabatu babihi ai sai da kofar gidansa ma ta karye saboda cincirin nan mutane da suke zuwa ai sai duwa nan ne ya musu kangi ka gani ni kasirati man adamu saboda yawan wanda suke zuwa su gaishe shi kaga kudin yana da nauyi kenan ko amma sai ce ya yafi dan ya gyara wannan maslaha shi yasa ake fadan shi kaga akwai mutumin da Annabi sallallahu alaihi wasallam cikin ingantaccen hadisi yake fadan ya shiga aljanna saboda ni saboda shi idan yana ba wa mutane bashi idan ranar karɓa ta yi sai ya tula masu karɓa ya ce ku je ku duk wanda ya ba ku karɓo ku kawo wanda kuma ya ce a ƙara man lokaci ku ƙara masa wanda kuma kuka gane ba zai iya biya ba ku ce an yafe masa sai ya ce muna yin haka ne mu ma don Allah ko Allah ya yafe mana ai kai ka san kirimbar da take kanka tsakaninka da Allah ai ka fi kowa sanin kanka tsakaninka da Allah kana so Allah a ce tsakaninka da shi ya yafe ma wallahi da mutumin ya rasu sai Allah shi ma ya ce shiga aljanna saboda yana yafe wa mutane wani sai ka ji ya ce ko kabarin mutum yana cin wuta ma ba zai yafe ba to kai ma ba kabarin naka haka za a mashi cutar wanda ma ka ba a hankali wakila a cikin wani farin aka ce inna haruna rashid ba sa ilal imam haruna rashid ba sa ilal imam malik bin anas rahimahullah kamsa mi'ati dinari wani shugaba ne da aka yi a cikin kalifofin musulunci haruna rashid wani mai alkhairi mai kulawa da malamai haka kawai malam sai cika jaka da kuɗi ce a kawai malam a lokacin sai ya sa dinare guda 500 dinare 500 ya ce a kaiwa imam malik a yanzu fa rubu dinare ne ake cewa 215 ko da sha nawa 1 over 4 na dinare ɗaya kaga miliyan ne kenan idan ka hada guda ɗaya ko miliyan ne ba kaɗan to sai aka aika kamar miliyan ɗari biyar a aiko wani malamin miliyan ɗari biyar ya kake gani ba sai kama wa'azi ba kawai ba wani tsayawa eh to babu komai eh wallahi ba wani damuwa amma ana ta fama to da ya aika fa balaga zalikan laysu bin sa'ad akwai wani babban malami kuma abokin imam malik ne laysu bin sa'ad ana cewa shine faƙihu misra ko faƙihu ahalin misra faƙihun misiri ana matake duk yankin misra da sauransu shine malamin shi babban malami ne aka ce ya fi imam malik ilimi shi kuma imam malik ya fi shi almajirai ya fi shi ɗalibai ya fi shi karantarwa ne shi ɗan kasuwa ne yana neman kuɗi yana tara kuɗi in ya tara kuɗi sai ya duba malamai ya rinka aika musu kuɗi shi ma sai ya samu labari ai ga abin da shugaban kasa ya ba wa imam malik dinare dubu ɗari biyar yawwa da ya ji haka shi kuma fa'arsala ilai alfu dinare sai ɗauki dinare dubu ninkin na shugaban kasan ya ce a kai wa imam malik a kai wa imam malik wannan mutumin laisu bin sa'ad shi ne imam malik yake gaya mashi damuwa shi wata ran ya ce masa ana bi na bashi fa ba shi ya mun nauyi da Allah san yadda za a yi. Wallahi kawai malam sai sai biya, sai ɗauko kuɗi yawa ya bayar da za a biya bashin kuma a samu wata rara mai yawa. Kaga haka ake shi, amintaka tsakaninka da mutane ta zama haka, ina da wani amini, inda na ɗaga waya na ce mar kaza to ba za a minti goma sai ya cika abu ni kuma sai a yi shekara ma ko shekara biyu ban ce mar komai ba amma dilin da na faɗa fa take za a zartar yana cewa shi abokina ne ko shi wa ni kuma aguna mai gidana ne saboda duk abin da na zo da shi to ba ja ba busu ba ja haka ake so amma kana da shi abokinka yana ta shan wahala ko kaninka yana ta shan wahala in ka ɗauka ka bashi ba komai bane ka je ka rika ba wa wayansu babu lada akwai matsala to shi wannan sai ya dauki dinare dubu ya aika masa sai aka ji aka cewa shugaban kasa irin ɗan tsirin nan suka ce to ka ji abin da laisu yayi gashi ya bada dinare dubu bayan ka bada ɗari biyar eh faga ziba haruna rashid sai haruna rashid din a matsayinsa ne mai mulki kuma ɗan adam sai ya fusata ya ce a ji a zo min da shi aka ji aka kamo shi ya san ba wanda a yi wuce hukuma ta kama shi wani wanda ka gani hukuma ta niyyar kama shi wallahi ta kama shi kuma zai kamu eh shine sai aka zo da shi wa qala lil lays bin sa yace da lays inni a daitu kamsa mi'ata fa kaifa ta iya hu alfa alfan wa anta ahadu afrad ra'iyati kana talaka na ni na bada 500 kai kuma ka bada dubu ina dalili ya zaka mun haka ka nuna kaman kafi ni kaza kaza fa ajabal laysu sai laysu yace ya amiral mu'mini ya kai sarkin mu'minai yace innani min ad-dukuli kullu yawmin alf dinar yace kullun riba da nake samu ta dinare dubu kullun yace fastahaytu an a'tiya misla malik bin anas aqalla min dukuli yawmi sai kunya ta kama ni a ce ni in zan yi masa kyauta kuma na kasa sadaukar da riba ta ta rana ɗayan bashi yace shi yasa an dauki dubun na bashi ni ba komai bane kullun haka nake samu wa kana laysu la yatakallamu kulla yawmin hatta yatasaddaqu ala 360 miskina aka ce daga cikin aikin laisu shi wannan malamin da ya ba da dinare dubu kullum baya magana baya buɗe baki yayin magana da wani sai yayi sadaka kullum sai yayi sadaka a miskinai sai ya ba wa mutum 360 sadaka kun yi magana da wani cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yace kowane dan adam a kulle yaumi ana buƙatar yayi sadaka akwai sadaka a kansa ta adadin gaban jikin shi gaba gaba 360 ne a jikin dan adam shine manzo Allah yace fadin subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah duk yana cikin abin da za a samu a cikin abubuwan sadaka to shi kudi yake rabawa kudi yake rabawa ko kaga wannan a cikin babin da malam yake magana a kai shine ka rika fifita wasu akwai wani abu da idan kai wa wani wallahi malam tun daga ranan ka zama mutumin kirki wata baiwar Allah yar uwata ne sai tana mun maganan tana sha'awan nama nama take so tana gidan mijinta sai na je gurin kurma na sai nama aka yanka mata sun ke ɗaya da rabi in je gun mai fura da nono na saya an tafi gun masu dawa gari na saya duk cefa ne ne na ɗan takaitattun kuɗi sai na je na ƙwanƙwasa get ɗin gidanta yaro zo ce ya miƙa mata ce in ji ni wallahi in ka ga addu'o'in da ta rubuto tana ta addu'a tana ta fatan ni ko in cire mata wannan abin da rana ɗaya dai ai ba komai ko ta ce rabon da ta sha nono mai daɗi ta daɗe ni ko nan ƙofar gidan kuɗa na je wani nono ne ko rawa bai yayi na siya mata to haka ake ka faranta wani kai kuma Allah zai amsa maka kowa zai iya amma matsalar da muke yi shine duk abin da muka samu sai haɗama ta sa kai ma baka ci ba balle ka ba wani har abin ya galgalce ana son wannan ɗabi'a ka rika fifita wa'ansu kaga suna da wata bukata ka yi kokari ka taimaka musu sannan ne zaka zama mutumin kirki ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da irin wayannan ɗabi'un ne ya yada musulunci har ko ina ma yaje da wannan ya ci nasara Allah ya ba mu iko da su ikon koyi da su abinda muka faɗa na daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi kuskure karancin sani ne Allah ya gafarta mana baki daya subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik